أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدوء وضع هدوء hudu ko biyar ga watan sha'aban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da kuma sha uku ga watan shida miladiya dubu biyu ga watan miladiya dubu biyu da sha uku ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko domin ci gaba da karatun wannan littafi namu na as'ilatul qadat shabab ash-shi'ati ila al-haq na Sheikh Sulaiman bin Salih al-Kharashi hafizahullah kuma wannan shine darasi na shida insha Allah Malai yana mana bayani akan cewa daga cikin tambayoyi na kalubale da ya kamata a yi ma masu bin aƙidar shi'a ita ce me yasa aka samu surkuntaka tsakanin 'yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a gefe in har akwai wani rashin jijituwa ko kuma wata rigima ko wata kiyayya da tashi ke matashi to yaya aka aka samu yawaitar surkunta tsakanin waɗannan bangarorin guda biyu mali ya buga mana misalai masu ɗimbin yawa da giduna umar da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhuma sirkan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya auri ƴaƴansu da Aisha da kuma na da Hafsa radiyallahu ta'ala anha sannan sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah ta sama ya aura masa ƴaƴansa hasso ta farko ta rasu ya sake ba ta wata ita ma ta rasu sannan ‘ya'yan Sayyidina Usman ibn Affan kamar Abbas ibn Usman ibn Affan ya auri ɗaya daga cikin ‘ya'yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Ummu Kulthum iyar Abdullahi shi kuma Abdullahi dan Ja'far Ja'far kuma dan Abu Talib shi Ja'far kamar dan wa da dan ƙani suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kama ba haka yake ma ne ta buga mana misalai waɗanda mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciyarsa ya buɗe masa kirjinsa ya yalwata masa kirji kuma ya nufe shi da samun shiriya to sai mutum ya amshi waɗannan bayanai na gaskiya na tarihi wanda tarihi ya tabbatar da shi sai ka ga Allah ya shirye shi Allah ya ƙara shirye ta to shine sai ma ya ci gaba da cewa فهذا علي رضي الله تعالى عنه كما في المصادر الشيعية جاء سيدنا علي بن أبو طالب رضي الله تعالى عنه كما يدي كبت أسكن بتتفي ولن تتمد وقراني سوء أسكن شيعة sun an ce almasdar littafi da ake komawa zuwa gare shi domin a samo hujja da dalili shine ake ce masa almasdar jam'in sai a ce almasajir ga sayyiduna ali dan abu talib a cikin littafan da shi'a suka yadda da su yusammi ahada abna'ihi min zawjatihi layla بنت مسعود الحنظلية الدارمية باسم أبي بكر وانا يا جبات عبايا ألوك سنجي من بياني ko tambayar da ta kasance me yasa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu da kuma wasu daga cikin ahlul baiti suka rika sama ƴaƴansu sunayen sahabbai gaba gaba Abubakar Umar Uthman da sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam to shine ma ne yake cewa ga sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda ya tabbata a cikin littafai madogara na shi'a ya sanya ma ɗaya daga cikin ƴaƴansa ɗaya daga cikin ƴaƴansa da matansa ɗaya daga cikin matansa ta haifa masa mai suna laila bintu mas'udin alhanzaliya ya sa masa abubakar وعلي رضي الله عنه أول من سمى ابنه بأبي بكر في بني هاشم تاريخ يا تبتر أسكن تفن شيعة سوى سيدنا علي بن أبو طالب رضي الله تعالى عنه شين فرقا بهاشمي ليس مدن تسونا أبو بكر هاشم kamar yadda ya tabbata malamanmu suna tattauna akan daga ina ake fara kirga ahadul bait wasu suka ce ana fara kirgawa ne daga banu hashim kaga banu hashim zai fi yalwa domin hashim shi ya haifi abdulmuttalib abdulmuttalib kuma ya haifi 'ya'ya da yawa cikin 'ya'yan abdulmuttalib waɗanda suka rayu kuma suka hayayyafa akwai abdullahi wanda shi ne ya haifi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam akwai al-abbas bin abdulmuttalib wanda ya haifi kamar abdullahi wanda shi ne ya shahara a cikin ‘ya'yansa akwai abu talib wanda shi kuma yana da ‘ya'ya da yawa a cikinsu akwai aqil akwai ja'far akwai ali cikin waɗanda suka fi shahara su to waɗannan waɗannan banu hashim a cikin banu hashim gabaki ɗaya وسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه شيني فرقون وند يا فara sa ma dan suna Abu Bakar mun gane wannan ba an yi mana wannan bayanin a baya mala yace wa kadhalika al-Hasan ibn Ali سمى أبناءه أبا بكر وعبد الرحمن وطلحة وعبيد الله قال سيدنا الحسن سيدنا الحسن شيني جيكم مزان الله صلى الله عليه وسلم ببنا مجي wanda na na Fatima radiyallahu ta'ala ta hai radiyallahu ta'ala anha ta haife shi al-Hasan to shi sayyidina al-Hasan ya haifi ƴaƴa a cikin ƴaƴansa ya sa ma ɗaya daga cikin su Abubakar ya sa ma ɗaya Abdurrahman Abdurrahman wani zai tambaya ya ce to wani Abdurrahman Abdurrahman Abdurrahman ibn Auf yana ne daga cikin al'asharar mubashshahuna bil janna su goma da manzo Allah su sama ya hau minbari a lokaci da ya faɗe su yace yan aljanna to sayyiduna al-hasan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu ba ya haifi da ya sa masa suna abdurrahman sannan na biyu akwai abdurrahman a gidan sayyiduna abubakar radiyallahu anhu kanin na aisha abdurrahman ibn abi bakr to kaga duka dai ko dai Abdulrahman ibn Auf ko Abdulrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq dalilan da suka sa sayyiduna Al-Hasan radiyallahu anhu ya sa ma ɗansa suna Abdulrahman kenan ko dai Abdulrahman ibn Auf a matsayin ɗaya daga cikin sahabbai gwaraza shi Abdulrahman ibn Auf yana ɗaya daga cikin mutum biyar da suka musulunta a farko farko a hannun sayyidina Abubakar sannan na biyu Abdulrahman ibn Abi Bakr wanda ɗa ne ga sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala an wanda a gaban shi manzo Allah ta sama ya rasu shine wanda ya shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da manzo Allah ta sama zai rasu yana tare da aswaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance gab da zai rasu sai ya hango wannan asawakin a tare da sayyiduna Abdulrahman da na ita da take ruwaito hadisin sai ta ce fa abaddahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkata idan sa haka ya nuni zuwa ga wannan aswaki nana ce fa adraktu annahu yuridu siwaka fa qultu aquduhu laka sai na na shi take sai na fahimci manzon Allah sama aswakin ne yake so sai ta ce an so maka ne sai manzon sama ya nuni da kansa fa ta'ta bi ra'sihi ay na'am yi haka da kansa wato eh na na shi ta ce na an so maka na tauna masa aswakin na gyara masa shi na miƙa masa manzo Allah sama ya aswaki ta ce fa ma ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aswaka رفع يده أو إصبعه إلى السماء فقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى ثم قبض manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aswaki tace ma ra'aitu ma ra'aitu sanna sinanan ahsana min ba da taba ganin manzo sama ya goge baki irin na wannan ranar ba to mahalli shahid dai shine sayyiduna Abdurrahman ibn Abi Bakr kanin na Aisha ya a gaban sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma aswakin da yake ci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ansa aka amso masa shi ma ya goge bakin sa da shi ko dai ya kasance wannan Abdulrahman din shi ya sa sayyiduna Al-Hasan ibn Abi Bakr Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ma ya sa ma ɗansa suna Abu Bakr Abdulrahman ko kuma Abdulrahman ibn Auf ɗaya daga cikin sahabbai guda goma wanda manzon Allah ya musu bishara a lokaci daya wanda saboda kaifin tunaninsa da natsuwarsa sayyiduna Umar yace da zan yi ma wani mubaya'a kafin in rasu to da wanda zan ma mubaya'a shine sayyiduna Abdurrahman shi yasa lokacin da aka soki sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu Abu Lu'lu'at al-Majusi ya soke shi sayyiduna Abdurrahman shi ya ci gaba da jan mutane sallah to abinda dai amana yake so ya nuna mana shine ga sayyiduna Al-Hasan radiyallahu ta'ala anhu ya sa ma ɗansa suna Abdurrahman وطلحة سنن أخي طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله طلحة shi ma ɗaya daga cikin sahabbai ne su diyar da suka musulunta a hannun sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an wannan wawun din ku goge ta bashi wa talha ibn ubaidillah ababakr wa kadhalika al-hujij la wa kadhalika al-hasan ibn ali سمى أبناءه أبا بكر وعبد الرحمن وطلحة بن عبيد الله وطلحة بن عبيد الله يا كما شيء زمان في ساوا وطلحة بن عبيد الله لأن الحسن بن عبيد الله duk a gidan sayyidina alhassan akwai waɗannan mutane akwai abubakar sannan akwai abdulrahman sannan akwai balhadu na ubaidillah wannan na nuna ne kyakkyawar alaƙa da ke tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalansa a gefe gida domin kamar yadda aka yi mana bayani a baya ba ka sa sunan mutum sai ka yadda da shi an sha mana bayani a musulunci ana son tafa'uli a suna in ka haifi ɗa ko ka haifi ɗiya to ana son kai tafa'uli ne tafa'uli shine kyakkyawan fata tafa'ulin nan malaman mu suka ce kala biyu ana at-tafa'ul bi tarikh sannan ana at-tafa'ul bi in ka haifi da to kakan sa masa sunan wani mutumin da ya gabata mutumin kirki fatanka shine wannan ɗan naka ya zama mutumin kirki kaman wannan shi yasa manzo Allah ta sallama aka haifa masa da nana mariyatul qibtiyya ta haifa masa da da ta haifa masa da sai ya sa masa suna ibrahim da daddare aka haife shi da asuba ta yi manzo Allah ta sallama yazo ya ce masa habbanka ولد لي الليلة غلام وسميته باسم أبي إبراهيم da daddare an haifa min da kuma na sa masa sunan babana Ibrahim kaga tafa'ulun bi tarikh yanzu aka ce ka gano ma'anar sunan Ibrahim ai an baka aiki ko ba larabci bane Ibrahim ba larabci bane amma me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa Ibrahim saboda annabi Ibrahim alaihi salam abul anbiya tafa'ulun bi tarikh ke sannan ana sa suna ai tafa'uli bil ma'ana tafa'uli da ma'ana ma'anar sunan ne kyau ce ma'anar sunan an fassara to zai ba da suna mai kyau yanzu misali sai ka haifta sai ka sa masa suna mubarak kaga anan kawai sai wani ya ce barakallahu fi mubaraki kaga sunanta albarka ko haka misali da mutum zai samu sunan ɗansa alhassan alhassan kaga alhassan mai kyau ko kyakkyawa kaga suna ne mai kyau sannan misali aisha kaga aisha wadda za ta rayu ne rayuwa ana fatan ta rayu umar mai rayuwa ana fatan ya rayu amir mai rayuwa ana fatan ya rayu fatima wacce za ta yaye wato ta rayu har ta aure ta haihu ta haifi wani ta yaye shi fatima ke kaga ta faulin bil ma'ana to waɗannan dalilan guda biyu su ne suke sa a samu mutum su ko dai akwai wani mai sunan da ya gabata mutumin kirki sai ka ɗauko sunan wannan mutumin kirkin da ya gabata ka sa ma ɗanka ko ka sa ma ɗiyarka fatanka shine dan naka ya gaji ne wannan sunan da aka yi kaga ko ba a addinance ba a ƙasar mu misali a Najeriya ai akan yi haka idan wani mutum ya zo mutumin kirki so tari mutane da suke sama mutane sunayen 'ya'yansu irin waɗannan sunayen ba da ilimi ma suke yi amma ya zama musu ɗabi'a lokacin malam aminu kano an ƙasa ma 'ya'ya suna aminu sai ma kawai sai ka ji an ce ma yaro malam irin 'ya'yan da aka haife su lokacin PRP PRP da NPN to so tari sai aka samu suna Aminu ba za a ce musu mamansu mamansa da babun ba za su kafa da sunan ba saboda girmama malam Aminu Kano sai a ce Aminu kawai lokacin da aka shama Jafar Allah ya gafarta masa an ta sa ma yara suna Ja'far misali ko lokacin da Usama bin Laden ya fito mutane sun fi sama ‘ya'yansu suna Usama duk da sun manta da Usama na asali na gaske Usama ibn Zaidi Usama na asalin kenan nan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hibbu rasulillah ibn hibbi rasulillah masoyin manzo Allah sama kuma babansa ma masoyin sa to sahabbai addinance manzo Allah sama ya koyar da mu wannan hatta sunayen ƙabilu manzalan sama ya tafa'uli da su akwai ƙabilu guda uku akwai zifar akwai sulai akwai asiya ko usayya manzalan sama sai ya ba su ya ɗauki sunayen nata sai ya musu sai ya ce zifarun ghafarallahu laha wa sulaimun salama hallahu وأصية أخت الله ورسوله غفار من ظل سنة سيئة سنة جيشة غفار قبيلة سيدنا أبو ذر نقو أبو ذر الغفار رضي الله عنه غفار غفر الله لها إن قبيلة بنو غفار الله يمسك غفار ko kuma Allah ya musu gafar wa Sulaimun su kuma banu Sulaim sala mahalla Allah ya ba su zaman lafiya kaga duk sunayen su mai kyau ne to sai can gefen kuma akwai wata sunan da ita kuma usayyatu ke cewa usayyatu afatillaha wa rasula su ko banu usayya su ko sun saba ma Allah da ma'aikin kaga sunan su ya kama da ne daga ma'asiya ko eh afaya afi sai manzon sun ce usayyatu afatillaha wa rasula su ko banu usayya sun saba ma Allah da ma'aikinsa to kaga tafa'uli a ma'ana ce to sunayen magabata so tari za ka gan sun tara waɗannan biyu akwai tafa'ulun bil ma'ana akwai tafa'ulun bil tarih yanzu misali idan mutum ya ɗauki sunan Umar ya sa ma ɗansa kaga tafa'uli biyu tafa'ulun bil tarih sannan kuma tafa'ulun bil bil ma'ana me sunan mutumin kirki sayyiduna umar sannan aka sake yin umar ibn abdul aziz sannan kuma ga ma'anar umar mai rayuwa kagin to ga magabatan waɗannan sayyidina al-hasan ya sa ma ƴaƴansa suna abubakar ya sa musu abdurrahman ya sa musu talha ibn ubaidillah talha kaga duk wannan me yake nunawa yana nuna kyakkyawar alaka da kyakkyawar jijituwa da ake da ita a tsakanin ahlul bai da kuma wa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a gefe guda ashe maganar da ake ta kirkirar rigima a tsakanin waɗannan bayan Allah ashe ƙarya ne shine sai mala yace wa kadhalika al-hasan ibn al-hasan ibn ali haka nan al-hasan dan al-hasan dan ali wato jikan sayyidina ali sayyidina alhassan yana da ɗa ya sa masa sunansa ya halatta in ka haifi ɗa ka sa masa sunanka ya halatta a musulunci sunanka kuma sai ka sake mayarwa ka ɗanka ya halatta a musulunci to wannan alhassan din ɗan alhassan ɗan aliyu shi ma ya sa ma ‘ya'yansa sunayen abubakar da umar da sauran sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam وموسى الكاظم سمى ابنته عائشة سنة موسى الكاظم موسى الكاظم دين daga cikin a'imman shi'a shine na shida a cikin su Musa al-Kazim Abu Abdullah Musa al-Kazim to shi ma yana da diya da ya haifi diya sai sa mata suna Aisha amma Iran abin da ke faruwa yanzu da kasashen da shi'a ke da ƙarfi irin su Iraq wasu jahohin Iraq da irin su Lebanon inda su hizbu shaitan suke dukkaninsu in an sa an haifi yarin karya ake sa ma Aisha wata ba bakon abu ba da ya kasan nan ma ana yi in ana in ana bikin Karbala suna bikin Karbala ai suna zuwa da karya a rika dukan ta wai ita ce Aisha a ƙasar na haka ake to amma kuma ga ɗaya daga cikin imaman Musa al-Kazim ya haifi ya sa mata suna Aisha to ya aka yi haka kaga wannan tambaya ce wannan fa duk bayanan da malai yake yana sauke nan ba a ƙasa in kun lura za ku gani akwai hamish a ƙasa duk abin da ya faɗa zai sauke nan ba a ƙasa ya faɗi wani littafi daga cikin littafan shi'a kuma littafan shi'a da suke kafa hujja da su Allah shirye ta sannan wa hunaka man kana yukuna bi abi bakr min ahli albayt sannan an samu mutumin da ake masa alkunya daga cikin ahli albayt da abubakar walaisa lahu bismin amma ba sunansa abubakar bane amma saboda san sunan da kuma san mai sunan sai ya zama ana kiransa da abubakar ba sunansa abubakar ba amma sai ana masa alkunya da abubakar kun san asalin sunan abubakar abubakar alkunya ce manzala su sama ya sa masa amma sunansa abdullah sunan babansa Usmanu Usmanu nan sunansa Abu alkunyarsa Abu Kuhafa so da ke Abubakar sunansa Abdullahi ibn Usman at-Taymi qabilar su Banu Tay to manzon da sama ya sa masa alkunya sai ya zama alkunyar tasa ta lulluɓa sunan nata yanzu mafi yawancin mutane ba su san sunan sayyidina Abubakar Abdullah malamai wasu suka ce manzo Allah sun sama ya sa masa abubakar ko dai saboda surkunta ai baya cikin mutunci kuma kana zarge-zargen ka kira shi da sunan shi ko wasu suka ce haka wasu kuma suka ce a'a manzo Allah sun sama ya ɓoye sunan abubakar ne abdullahi saboda sunan mahaifin shi abdullahi kuma za ka ga so tari duk masu suna abdullahi za ga manzana su ne yakan sanya musu wani laƙabi ko kuma wata alkunyar da za ta ɓoye abdullahi kamar misali yin mas'udin sunansa abdullahi amma manzana su ce masa yake ibnu ummi abdish ibn ummi abd manzo sun yace man arada an yaqra al-qur'an ghabban kama unzil falyaqra bi qira'ati ibn ummi abd duk mutumin da ke son ya karanta alkur'ani dan da yadda Allah ya saukar da shi to ya karatu irin na sayyidina abdullahi ibn mas'ud shine ibn ummi abd to aka samu a cikin halin baiti akwai waɗanda ba sunansa abubakar ba amma sai ana musu alkunya da abubakar kamar wa mislu zainul abidin bin ali وعلي بن موسى الرضا كمان زين العابدين زين العابدين da kuma aliyu dan musa arriba wannan shine dan musa kazim musa kazim shine imami na shida shi kuma wannan aliyu na riba akwai aliyu lil murtaba in sun ce aliyu lil murtada shine sayyidina ali radiyallahu anhu in sun ce aliyu na riza shine wannan dan musan kazim to duka waɗannan ana musu alkunya da abubakar ba fa sunayensu ba ke ɗaya sunansa aliyu amma kuma sai ana masa alkunya da abubakar ما يتي وأما من سمى ابنه باسم عمر رضي الله عنه فمنهم علي رضي الله عنه daga cikin waɗanda suka sa ma 'ya'yansu suna Umar akwai sayyidina Ali sayyidina Ali mun karanta a baya a cikin 'ya'yansa akwai wa akwai Umar sammabnahu Umar al-Akbara yana da ɗansa da ya sa masa suna Umar al-Akbar wa ummuhu ummu Habib bint Rabi'a mamarsa ita ce ummu Habib bint Rabi'a a bayan kun koma za ku gani وقد قتل بالصدق مع أخيه الحسين رضي الله عنه أنك شيشي أكربلاء تارد تنقوانسا سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه والآخر عمر الأصغر لا ينقم سوننسا عمر الأصغر سيدنا علي حيا أبي حيفا ليسام سونا عمر أقوي عمر الأكبر أقوي عمر الأصغر وأمه الصحباء التغلبية akwai mamarsa sunanta as-sahba min at-taghlibi wa hadha al-akhir umira ba'da ikhwatihi fa warithahu shi wannan na karshen Umar as-Saghir ko Umar al-Asghar shi ya dade a duniya har ma ya gaji yan uwansa abinda ma yake nuna mana shine yana cike dandini akan wannan ba fa kowa kake sa masa sunan ba kowa kake sa madanka sunan shi ba sai wanda kai da shi in akwai rigima tsakanin ahlul baiti da sahabban manzal sama ya aka yi sayyidina ali da sauran ƴaƴansu suka rika sama ƴaƴayensu sunan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam وكذلك الحسن بن علي سمى ابنيه ابا بكر وعمر sannan sayyidina al-hasan dan ali ya sama ƴaƴansa guda biyu ɗaya sunansa abubakar ɗaya kuma sunansa umar وكذلك علي بن الحسين بن علي هكا زين العابدين علي بن الحسين يا سن يا مدن سونا ايان سونا هكا شي وكذلك علي زين العابدين شيني وكذلك موسى الكاظم هكا موسى الكاظم وكذلك الحسين بن زيد بن علي شيما هكا وكذلك اسحاق بن الحسن بن علي بن الحسين duk waɗannan sun sa ma ƴaƴansu sunan wa sun sa musu sunayen sahabbai وكذلك الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين بن الحسن وغيرهم كثير جماعتي وادك تشنس sun sa ma ‘ya'yayensu sunan abban annabi sallallahu alaihi wa sallam in mutum ya koma littafan shi'a ba ma littafan ahlus sunna ba zai ga waɗannan bayanan lakin naktafi bi hadha al-qadri min al-mutaqaddimin min ahli al-bayt khashyat al-itala mala ya ce mu wadata da waɗannan da muka ambata daga cikin ahalul baiti saboda kada mu tsawaita bayani a takaice dai mala yana nuna mana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata rigima a tsakaninsu ba a san ahalul baiti magabata suna kin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bid'a ce da Abdullahi ibn Saba al-Yahudi ya zo ya kirkiro domin ya bata musulunci ya ma musulunci da tsiza ya kirkiro aƙida ta shi'anci da sunan san 'yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fada da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da musu kage da musu sharri da musu kaharu akan cewa ba sa san 'yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shike yayi sa'a tun zamanin sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ya bayyana dan kasar Yemen Yaman kuwa ƙasa ce ta Yahudawa a wancan lokacin. Shi yasa ai manzo Allah sama ya aiki sai na Mu'adh bin Jabal. Yace innaka ta'ti qauman min ahli kitab min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yashhadu an la ilaha illa Allah. To Abdullah ibn Saba al-Yahudi al-Yamani dan kasar Yaman ne ya taho. Yace ya musulunta. Yazo ya fara yada aqidar shi an shi an cuci sayyidina ali shi ya kamata ya zama khalifa bi wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi nassil qur'an manzalin sama ya masa wasiya ya zama khalifa kuma alqur'ani ma ya nassanta cewa shi zai zama khalifa abubakar ya kwace umar ya sake kwacewa usman ya sake kwacewa ko yanzu ya zame mu kwace mu mayar mu sayyidina ali ya tafi kufa ya zuga mutane ƙauyuka da musulunci da ya ƙarfi ba cikin mutanen da suka zo suka kashe sayyidina Usman ibn Affan alhamdulillah babu mutanen Makka babu mutanen Madina yan ƙauye a lokacin ƙauyuka ne kufa basra masa ƙauyuka ne a musulunci a matsayin ƙauye ake ɗaukar su mutanen masar yanzu suka musulunta mutanen masar sun musulunta ne a zamanin sai na umar sayyiduna amr ibn al-as shi ya je ya bude masa shi ya musuluntar da mutanen masar mutane ne da suke bin addinin kibbiyanci addinin fir'auna sayyidina umar radiyallahu anhu a zamanin sa aka samu futuhat musulunci ya ci nasara aka bude masar ta dawo hannun musulmai aka bude iraki da biranenta ko ƙauyukanta guda biyu basra da kufa duk a zamanin sai na umar dama su mutanen kufa suna da gilli na rushewar daular su ta farisanci to da ko da abdullahi ibn saba al-yahudi ya je ya yada musu ya fesa musu wannan gubar ba su wata wata ba shi kenan suka ansa so da suka taso daga waɗannan garuruwan guda uku wasara kufa masa suka taho suka yi zanga-zanga ga sayyidina Usman ibn Affan karshe burinsu ya cika mummuna suka ji sayyidina Usman ibn Affan suka aka yadda sayyidina Ali radiyallahu anhu ya zama khalifa suka ce ai Madina ma bata dace da shi bai zo ya koma kufa suka ja sayyidina Ali radiyallahu anhu suka mai da shi kufa suka kashe shi shi yasa lokacin da sayyidina al-Hussein ya fito suka rubuto masa wasiƙa cewa ya taso daga Madina ya zo Kufa sayyidina Abdullah ibn Umar sayyidina Abu Hurairah sayyidina Anas radiyallahu anhu dukkanin su sai da suka tarbe suka ce kada ka ce sun kashe babanka sun kashe dan uwanka kai kuma ga yau za su gaishe sun gayyace ya ce ga wasiƙu sun fi na mutane dubu to da ka zan amsa ga yadda sai sai na Abdullahi ibn Umar ya fashe da kuka yace la araka illa maqtula ya kawai sun gama ba sun ma kashe ka kai ba to mutanen ƙauye suka taho suka kashe sai na Usman mafarin shi a kenan tarihin shi a kenan asalin kafuwar suka so su amfani da sayyidina alhassan sayyidina alhassan ya ki yadda da goyon bayan ya ki goyon bayan su a zamanin sayyidina ali radiyallahu anhu an samu wanda suka wuce gona da iri suka kai matsayin da suka ce ma shi Allah ne sayyidina ali yana jin labari yana jin labari yana jin labari har dai labari ya zama da gaske ya kamo su ya ce a ƙona su ya rika hasa wuta yana jefa su a wuta ya kira almajirinsa da yake ce masa kambar sunansa kambar ya ce a haka wuta a rika jefa suka ce na'am ai dama la yu'azzibu bin nari illa rabbun nar fa anta rabbuha fa ha anta tu'azzibu nadiha sai dama ai ba mai azabtarwa da wuta sai ubangijin wuta to kai ne anta rabbuha wai makin su musulunta sai kuma suka kara da to shi'a aka ci gaba aka ci gaba aka ci gaba har zamanin da aka zo aka kashe sayyidina al-husayn to kashe sayyidina al-husayn shi ya kara ma shi'a ta goma shi kara mata ta goma shi aka dauki wannan kashe sayyidina al-husayn ya zama tuta da za a daukawa ana kuka zai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe to kuma suwa ya suka kashe shi ba su ba to wannan duka haka yake amma man samma ibnatahu bi aishata fa minhum musa al-kazim amma waɗanda suka kira daga cikin ahlul bait waɗanda aka samu su rika sa ma ƴaƴansu suna aisha akwai musa al-kazim wa ali al-hadi sannan akwai ali al-hadi yana cin a'imman shi'a duk sun sa ma ƴaƴansu suna aisha amma yanzu a iran da iraq da Lebanon da wasu ƙasashe inda shi'a ke da ƙarfi karya ake ce ma'aisha karya idan mutum yana da karya mace a gidansa wacce za ta koran baki in sun zo ba tarba ba kora karya yake shekaru baki ko wanda ya aje karya ko ba gidan shi ya ce ta azu sai ya rubuta beware of dog ونكتفي بالشيخين وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم ما ليش متأيا ما كوي ساسونا نانا عائشة دكما شيخان من فتاتي وان أنت شيخان أداري أنا نفهم أبو بكر بأمركم قالوا ولي نتقص ذكر الكليني في كتاب الكافي الكليني ده daga cikin malaman shi'a matsayin alkulaini a wajen yan shi'a kamar al-imam al-bukhari a wajen ahlus sunna yana da littafai manya-manya guda biyu shahararru akwai usulul kafi akwai furu'ul kafi to ya faɗa a cikin usulul kafi dinsa أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم الكلين يا فدا أتكين أصول الكافي دنسا يتشي annal a'imma lallai shugabanninsu na shi'a ya alamu na mata ya mutu na sun san yaushe za su mutu kaga wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin ta mutu an goge shi ce alkulaini ya ce a'immansu sun san ranar da za su mutu wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum kuma su ba su mutuwa sai sun zaɓa in sun zaɓi su mutu sannan za su mutu in ba su zaɓi su mutu ba za su mutu يذكر المجلس في كتابه بحار الانواع sannan ga almajlisi almajlisi ma ne daga cikin malaman shi'a ne yana da littafi bihar al-anwa shi ma hadisai ne da wasu aka na da ya tattara su na ƙarya ya rubuta su a cikin littafin ya ambata hadisan yana ya ambaci wani hadisi ya kulu ya ce lam yakun imamun illa mata maqtulan aw masmuman shi kuma shan ya ce shan alkulaini ya ce أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم a'immomi sun san yaushe za su mutu kuma ba su mutuwa sai sun zaɓa lokacin da suke son su mutu amma shi kuma almajlisi a cikin littafin sa al-biharul anwa sai yace lam yakun imamun illa mata maqtulan babu wani imami daga cikin a'immomin su sha biyu face ya mutu ki kashe shi za a yi aw masmuman ko kuma guba za a sa masa ku kalli maganganun guda biyu wancan ya ce sun san ranar da za su mutu sun sai sun zaɓa kuma in sun ga dama su mutu sannan za su mutu in ba su ga dama ba ba za su mutu ba shi yasa shi almahadi na sha biyu ya zaɓi ba zai mutu ya ɓoye ya koye ba zai bayyana ba sai ƙarshen zam sannan zai fito ka san mahadi a wajen 'yan shi'a an haife shi yana nan yana rayuwa kuma zai fito shi yasa aqida shi'a kada kai mamaki ka ba su da masallacin juma'a ba za su tsaye da juma'a ba sannan sallar farilla ba dole ba ce sai mahadi ya zo sai mahadi ya zo sannan juma'a ta zama farilla sai mahadi ya zo sannan sallolin farilla guda biyar da muke yi suka zama wajibi a kansu to waɗannan a'immomin sai sun zaɓi su mutu za su mutu in ba su zaɓi su mutu ba za su mutu to a gefe guda shi kuma almajlisi sai rawaito hadisi sai yake cewa babu lam yakun imamun illa mata maqtulan aw masmuma babu wani imami daga cikin a'immomi guda goma sha biyu face kashe shi za a yi ko kuma me ko kuma a sa masa guba a cikin abinci ya ci ya mutu to shine sai malam ya ce fa idza kana al-imamu ya'lamu al-ghaiba idan imami ya san gaibu domin fadin ranar da zaka mutu ai gaibi ko ba cikin gaibu yana cikin gaibu yana cikin gaibu to in sun san gaibu kama zakara al-kulaini wal furru al-amili wani malami ne daga cikin malaman su na shi'a in sun kasance sun san gaibu to ai fasa ya alamu ma ya qadimu la ma yuqaddamu lahu min ta'amin aw sharab to ai ya kamata in ya san gaibu ya san abin da za a kawo masa na abinci ko na sha fa in kana masmuman in ya san wannan abincin akwai guba a ciki alima ma fihi min summin wa tajannaba kenan ya san gubar da ke cikin abincin kuma zai guji wannan abincin ko ba haka bane tun da ya san gaibu fa in lam yatajannabu mata muntahiran idan bai ya ci abincin ya san kuma da guba a ciki ya kashe kai ciki ka san wannan abincin da guba a ciki sai ka ci me kenan mutum ya kashe kanshi ke mata muntashiran halin jihar shi ne katlun nafs mutum ya kashe kansa ku fahimci abin da malai yake da in imami ya san gayu ya san ran da zai mutu to ai ya san abin da kenan aka kawo masa na abinci ko na sha in abincin nan an sa guba me ya kamata ya yi ya ƙi shi lokacin da aka kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nama munafukai sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son cin nama yana cin yana son cinya a nama manzon Allah sallallahu ya fi son cin naman cinya to sai munafukai suka shirya aka kama manzo Allah ta sama nama manzo Allah sama kuma a ɗabi'arsa ya balu hadaya wa yukati wa alaiha in aka ma manzo Allah sama kyauta yana amsa kuma har ya bada tukuici to sai munafikai suka kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nama manzo Allah sama ya ci ya fara ci ya sa shi haka a bakinsa ya haɗiye sai mala'ika jibril ya zo sanar da shi cewa akwai guba a ciki manzalin sama har ya rasu yana cewa yana jin wannan guba tana taso masa shi yasa akwai hadisin da manzalin sallallahu alaihi wasallam ake bayani aka ce kutila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi an kashe manzalin sallallahu sai malamai suka fassara suka ce suka ce fi summin ladhi ju'ila lahu fil laham wannan gubar ce da aka sa masa a cikin nama kaga manzo sama bai san da shi ba amma ya fara ci mala'ika jibrilu alaihi salam Allah ya aiko shi ya zo ya sanar da manzo Allah sama sai manzo sama ya me ya dena shi ko imami ya san ranar da zai mutu ai ya kamata ya san cewa abincin da aka kawo masa ko abin da aka kawo masa na sha akwai guba a ciki bai kamata ya sha ba kenan mala ya ce in ya sha ya kashe kansa li'annahu ya'lamu anna at'ama masmumun domin ya san abincin guba ne fa yakunu qatilan li nafsihi kenan ya kashe kansa kenan وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قاتل نفسه في النار من قال سمع حديثي صحيح yace duk mutumin da ya kashe kanshi wuta zai tafi mutumin da ya kashe kansa to makomar sa wuta amma a nan ga mulahaka da tarbihi wasu sukan ɗauki wannan hadisin su ce manzo Allah sama ya ce ya mutu kafin a'a ba hadisin da manzon sun ce idan mutum ya mutu ya kashe kanshi ya mutu kafiri a zai shiga wuta ita wuta Allah ya tanaje ta akwai wutar da musulmai za su shiga shi yasa magana ta fi inganci in an samu wani ya kashe kansa ya halatta a masa wanka ya halatta a masa sallah amma malamai suka ce mutanen arziki da mutanen kirki limaman unguwa da dattawan unguwa bai kamata su halarci sallar ta ba saboda me dan ya zama darasi ga wasu ga yan baya sai a bar lalatattun mutane waɗanda ba su da kima a cikin al'umma sai su zama su za su masa sallah kanan aka yi sallah ma a yi rukuwa a yi sujada a yi zaman tahiya kuma sallah gawa ake yi amma ba an ce kafiri ba ne shi a'a zai shiga wuta ku shi ne ma da yake ce mana nan in dai imami ya san gaibu ko ya kamata ya san abin da aka kawo masa abinci in ko bai san abin da aka kawo masa abinci ba kenan karya ne magana da alkulaini ya ruwaito cewa annal a'immata ya'lamuna mata yamutuna wala yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum ashe magana karya ce ko dai a yadda cewa ƙarya ce magana ko kuma ya kasance a imman sun san da guba a cikin abinci kuma suka yi ƙarfin hali kamar yadda bahaushe yake cewa suka yi alkafira suka ci wannan abincin kuma suka mutu kenan sun kashe kansu kuma manzon sun ya ce wanda ya kashe kanshi wuta zai ci imami zai kashe kanshi to kaga wannan yana cin mujazafat na shi'a نترى لقد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية رضي الله عنه وسالمه تبتتشن تاريخي شوى سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يا توقدق مبايع أردعك مسع تخليفنشي يبا سيدنا معاوية sannan kuma ya nemi zaman lafiya da sayyidina Muawiya wata rana manzo Allah sama yana zaune a masallaci sai sayyidina al-Hasan ya fito yana dan karami sai manzo sama ya kauce shi ya rungume shi haka sai ya ce inna ibni hada sayyidun wa sayuslihu Allah bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin manzo sama ya dauki sayyidina al-Hasan ya rungume shi haka sai ya haka ya ce wannan dan nawa sayyidun shugaba ne ya ce saura irin nan gaba Allah zai yi amfani da shi domin ya zama dalilin sulhu a tsakanin wasu jama'u guda biyu na musulmai sayyiduna Ali radiyallahu anhu aka kashe shi a garin Kufa shekara ta arba'in bayan hijira Abdulrahman ibn Muljam al-Muradi al-Khawariji yana cin almajiran Sayyidina Ali suka yi masa yadda Ali tawaye wato malamai su kamar yadda shi kusa samun kimiyya ke fita cin min hajji sunna ya ce ba a taɓa samun shugaban da Allah ya jarrabe shi da mabiyan shi su ne tsinannu masu kulla masa shari ba kamar sai na Ali magoya bayansa kuma su ne ke cutar da shi shi wanda ya kashe sai na Ali Abdulrahman ibn Muljam al-Muradi yana ɗaya daga cikin 'yan gaba-gaban sai na Ali me laifin sayyidina ali a wajensu sayyidina ali ya yi sulhu da sayyiduna muawiya radiyallahu ta'ala anhuma to wannan sulhun da yayi sai suka ce sayyidina ali ya zama kafiri sai suka ja tunga suka koma gefe suka kafa wata sabuwar kungiya ta hawarijanci da su 'yan shi'a ne saboda ka hawarija daga shi'a suke suka koma gefe suka ce to su ba ruwansu da sayyidina ali daga yau suka zara takobin fada da shi sai ya zama a lokacin sayyidina ali radiyallahu anhu suna gaba da mutum uku sayyidina ali a kufa sayyidina amr ibn al-as radiyallahu anhu a mata sannan sai sayyidina muawiya a dimashq sai suka yi mita cewa waɗannan mutum uku a je a kashe su da aka tafi me wanda wanda ya rashin sa'a shine wanda ya kashe sai na aji shi kadai ya kashe shi ranar sai na aji ya kiran sallah da asuba ya gama kiran sallah za a shi da kanshi ya kira sallah zai shiga masallaci a tada sallah abdulrahman ibn muljam al-muradi ya zo ya kashe shi shi ku wanda ya tafi kashe sayyidina muawiya sai aka yi rashin sa'a ranar sayyidina muawiya bai fito sallah ba bai da lafiya shi ma wanda ya tafi kashe sayyidina amr ibn al-as shi ma da ya sa'a ba bai samu sayyidina amr ibn al-as sai wani da ake ce masa kharija shine har ya zama karin magana a larabci أرادوا أمرا وأراد الله خارج sun yi nufin su kashe amuru amma Allah shi abu wanda ya kaddara ya mutu a ranar shi ne kharij to aka tafi a haka bayan an kashe sayyidina Ali radiyallahu anhu sai aka zo aka cire suka ce sun ma sayyidina Al-Hasan mubaya mutanen Kufa suka ce sun masa mubaya ya zauna na watanni da kansa ya taso ya tashi daga kufa iraq a yanzu ya tafi siriya dimaskas ya tafi ya je masai na mu'awiyan baya wannan shekara ta zama shekara haɗin kan musulmai aka kira ta amul jama'a shekara haɗin kai saboda magoya bayan sayyidina al-hasan sun zo sun yadda da mubaya'ar da yama sayyidina muawiya aka zama al'umma ta zama ɗaya to shine wasu ba su ji daɗi ba wannan ya jawo sai kashe sayyidina al-hasan radiyallahu ta'ala anhu ku duba yan uwa wannan malamai suka ce wannan na nuna mana duniyar nan ba bakin komai ta ba ku duba bayan Allah ba kashe ta ake kai tun daga kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Umar sayyiduna Uthman sayyiduna Ali sayyiduna Al-Hasan sayyiduna Al-Husain wannan bayan Allah sai kashe ta akai kuma saboda addini to shi ne ma da yake cewa sayyidina alhassan ya zo yama sayyidina muawiya mubaya'a kuma ya nemi zaman lafiya da shi fi waqtin kana yajtami'u indahu min al-ansar wal juyush ma yumkinuhu min muwasalati al-qital a daidai lokacin da yana da mataimaka yana da rundunonin da za su ba shi damar a ci gaba da yaki wa fil muqabali aw wakil muqabili a gefe guda kuma abin da ke kishiyanta wannan faraja akuhu al-husayn radiyallahu anhu ala yazida shi kuma kanin sa sayyidina al-husayn a shekara ta 60 da daya shi kuma sai fito ya fito ya fito na fito ga yazid fi illatin min ashabi a cikin mutanen da ba su da yawa في وقت كان يمكنه فيه الموادعة والمسالمة عديدي لوكا تند دازي إيا في الصلح سنهم زمن لا فيها دشيد يزيد يا ينسى الحسن رضي الله تعالى عنه يزوي يم زمن لا فيها سيدنا معاوية عديدي لوكا تند ينا دا كارفن دا زي شيغا بدا ياكي shi kuma kaddarawa ubangiji dan uwansa sayyidina al-husayn shi kuma sai ya fito ga yazid alhali bai da magoya baya na faɗa mana a baya cewa lokacin da ya fito wasiƙa suka yi ta aiko masa da ita sahabbai suka ba shawara suka ce kai ya tafi ya ce a shi zai ji shi ne ma da ya ce fala ya kulu an ya kuna a haduhuma ala haƙƙi ba makawa dole ɗayan ke kasance shi ke da gaskiya wal akaru ala batil ɗaya kuma ya kasance ya kuskure ko dai ka ce sayyidina alhassan shi ya daidai ko kuma sayyidina alhussein shi ne ya kuskure misali li'annahu in kana tanazala alhasan ma'a tamakkunihi min alharb haqqan kana qurud alhusayn mujarradan min alquwwati ma'a tamakkunihi min almusalamati batila to kenan zai zama sulhun da sayyidina alhassan yayi duk da cewa yana da karfin da zai ci gaba da yaki zai iya kasancewa shi ne daidai shi kuma fito na fiton da sai na alhutan ya yi duk da bai da ƙarfi shi kuma ya kuskure wa in kana kuhudul husaini ma a za'afi haqqan kana tanazulul hasani ma a quwwatihi batila in kuma kace fitowar da alhasan yayi kai sulhun da alhasan yayi duk da yana da ƙarfi kuskure ne ko ko abin nan fito na fitan da sayyidina al-Hussein yayi shine daidai duk da raunin sa to kenan sulhun da sayyidina al-Hassan yayi duk da yana da karfi ya zama kuskure shine sai malai ce wa hada yadhu shi'ata fi mawqifi la yusaduna alayhi wannan zai sa ƴan shi'a su zama a wani matsayin da ba wanda zai musu hasada in an ce kana matsayin da ba za a maka hasada ba wato matsayin da ba mai kyau ba domin ana ma mutum hasada ne idan yana da wani matsayi mai kyau li'annahum in qalu innahuma jami'an ala haqqi idan suka ce dukkan su sun yi daidai sayyidina al-hasan ya sulhu yana da karfi sayyidina al-husayn ya ki yin sulhu bai da karfi kace dukkanin su sun yi daidai to jama'u bainan naqibain sun hada tsakanin abubuwa guda biyu masu kishiyar juna wa hadha al-qawl yahdimu usulahum wannan kuma zai rusa ka'idojinsu وإن قالوا ببطلان فعل الحسن لزمهم أن يقولوا ببطلان إمامته إن كما سكتي الحسن شين يكسكري وسن بات إماما شنسكي إن سنشي أي sulhun da sayyidina alhassan ya je yayi duk da yana da karfin da zai yaki da sayyidina muawiya ya kuskure ko kuma ya yayi abin da ba daidai ba to sun bata imamanci shi kenan sun ce ba imami bane shi domin imami baya kuskure a wajen su baya yin laifi وبطلان إمامته يبطل إمامة أبيه وإثمته in kuma sun ce shi imamancin shi ya lalace to imamancin baban shi ma ya lalace sannan ismar da babansa ke da ita ita ma ta lalace li annahu awsa ilayhi domin cewa suka yi babansa ya masa wasiya sun ce sayyidina ali shi ya masa sayyidina al-hasan wasiya cewa ya zama imami bayansa to ya za a yi sai na Ali ya masa ya masa wasiya alhali ya san abu zai yi abin da ba daidai ba kenan in ya yi abin da ba daidai ba babansa ma ya yi abin da ba daidai ba ce wal imamul ma'sum la yusi illa illa ila imamin ma'sum mislihi hasba mazhabihi ai imami ma'sumi baya wasiya sai ga imami ma'sumi irinsa daidai da yake a cikin addinin shi'a وإن قالوا ببطلان فعل الحسين لزمهم أن يقولوا ببطلان إمامته وإسمته إن كما سكت سيدنا الحسن الحسين شيني يكسبري ديكين سلوه دي يزيد to sun ɓata imamancinsa kuma sun ɓata ismarsa wato in an ce isma kan mu manta kasancewar mutum baya zine kasancewar mutum ba zai yi wani abin da ba daidai ba shine isma وبطلان إمامته وإسمته يبطل إمامة وإسمة جميع أبنائه وذريته بات إماما تنسى da ismarsa na bata imamanci da ismar ‘ya'yansa da zurriyarsa ga baki da domin a shi'a imamiyya in ka faɗi sayyidina Ali ka faɗi sayyidina Al-Hassan ka faɗi sayyidina Al-Husayn to ba a sake samun wani imami kun ga biyu to goman nan duk sun fito daga gida ɗaya ne al-Husayn ya haifi abin nan zainul abidin aliyu zainul abidin aliyu zainul abidin ya haifi muhammadul bakir muhammadul bakir ya haifi jafar sadiq jafar sadiq ya haifi ya haifi ya haifi har zuwa mahadi duk gidan al-husayn tun daga wancan lokacin aka aje al-hasan alhali kuma sai na al-hasan ƴaƴansu sun fi yawa fiye da ƴaƴan al-husayn ku kalli wannan abu ‘ya'yan alhassan radiyallahu anhu sun fi yawa fiye da ‘ya'yan alhussein amma tun daga gare shi sai aka ajiye shi gefe guda sai ya zama daga gidan alhussein ake fitar da imamai tun daga imami na tara har imam tun daga imami kai na hudu har imami na sha biyu duk gidan alhussein ali alhassan sun gama nasu sai aka ɗauko al-Husayn shi kuma al-Husayn da ya zo to sai ya zama zuriyarsa ita ce ta zama ba nasu sansa shi ne zama ba al'abdar amma a wajen shi'a shi al-Husayn al'abtar ne shi al-Hassan kai al'abtar domin zuriyarsa ba su da ba imami a cikin zuriyarsa amma al-Hussein shine zuriyarsa ta ci gaba da jan zaranta har zuwa ga mahaifi shi ya sa kula da kyau mafi yawancin wanda suke danganta kansu da shartaka ko a Najeriya ko a ina ne za ka ji dangin sai mutum ya ce al-Hussein kalla ma kake samun a ce al na san wani kakana ni ma sharifi ne ba ba in an bibiya to shi su suna cewa su alhatami ne su to su ne na san nasu amma mafi yawancin wanda za ka sun danganta kansu sun ce su sharifai ne jikokin annabi ne su to za ka ji sun bangare sai ka ji sun ce alhusaini nisba zuwa ga sayyidina alhusaini ina alhasan ne sannan in tafaduli za a yi nuna fifiko za a yi tsakanin alhassan da alhussein waye ya alhassan ya ce hadisai da suka zo na falala da darajoji na sayyidina alhassan sun fada sayyidina alhussein yawa sannan in gabaci ne a haihuwa wa aka fara haihuwa alhassan aka fara haifa sannan aka haihuwa sannan aka haifi alhussein to ya aka yi aka aje sayyidina alhassan laifin me yayi laifinsa shine ya ma sayyidina muawiya baya shine laifin shi tun daga nan aka kashe shi sai aka aje shi aka mantar da shi a tarihi amma ba yadda za a iya kuma ba a ambaci sunansa ba a cin a'imma can an ambaci baban shi za a ce ali daga nan kuma sai a ce alhassan tunda ita asalin aƙida an kafa ta saboda baban shi ai baban shi ake ci aka ce ake karewa ko ake son a kwato ma aiki na khalifanci da wasu suka kwace mata to sai ya zama yana da babban dan alhassan shi kuma ya yi laifi ba a yi da shi amma kuma tun can da an faɗi sunan shi an sa shi a laifi sai ya zo ya yi laifi saboda za a cire sunan shi to amma ya za a manta da shi shine ya zama a mai da wannan imamancin ya zama gado gadon nan a cire shi daga gidansa gidansa ba ɗa ko ɗaya imani saboda zalunci duk gidan sayyidina al-husain su ne a imma guda goma da suka zo zirya to shine ma ne ce in an ce in sun ce sayyidina al-husain ya kuskure ko ya yi laifi to kenan an ɓata imamancinsa an ɓata ismarsa sannan kuma zuriyarsa da suka zo bayansa su ma ashe ba masumai ba ne sannan ba imamai ba ne ce li'annahu aslu imamatihim domin shine tushen wa an tariqihi tasalsalatil imamatu daga nan ne igiya ko kuma tarkar imamancin shi'anci ta gangaro وإذا بطل الأصل بطل ما يتفرع عنه إذا توشا بشيا يلالاش رسلت سايتا فتوشي يا ربي توشي يا ربي إذا كجا بشيا تابوشي أتاي yana nuna tushenta na da asali na da kyau a tushenta ya riga ya lalace a ƙasa shi ya fara bushewa kamar wani karin magana ne na yarbawa suka ce kifi kifi na riɓewa ne daga ka ai kowa ya san muhimmancin kai a jiki ya kagai shi ya za a yi su su erot sabti a haɗari ba abin da suke karewa sai kai ko saboda muhimmancin shi ya za ka ce ka sa helmet saboda muhimmancin shi a kaga babu helmet din kirji babu na ciki babu na kafafuwa ko babu babu hular kwano kai babu hular hular hular ko wandan wandan hawa in za a hau mashin ko ko babu kuma hulan baya abin da riga baya to kai to idan kai ya lalace gangan jiki ma za ta gangan jiki za ta lalace abin da mala yake nuna mana a takaice anan shi abu biyu ya faru sayyiduna alhassan a zamaninsa yana da ƙarfin yaki amma ya zo ya ma sayyidina muawiya mu baya sayyidina al-husain bai da ƙarfi bai da magoya baya ƴan tsuraru ne amma ya zo ya fito na fito da yazid to shine sai mala ya ce dole ɗayan ya kasance ya yi kuskure to waye ya kuskure in yan shi'a suka ce sai na alhassan ya kuskure ye ba daidai ba to sun ce baban shi ne ba daidai ba domin baban shi shi ya naɗa shi to ya zai naɗa shi da ya san gaibu kuma su ma'asumai ne ya zai ya naɗa wanda ba ma'asumi ba in kuma suka ce sai na alhussein ya kuskure to shi ma sun ce masumi ya yi abin da ba daidai ba lalacewar ismarsa ta shafi ta zurriyarsa to kaga duk kowanne menene dama in wannan tambayoyin masu sakakkiya masu harshen damo a wajen amsa su ne malam ya haɗa su a littafin nan ya sa musu ne ilzama shi ya sa muke fassara su da kalubale in ka amsa ka ce can ka rushe in ka amsa can kuma ka ce ka rushe amma me daidai shine kai watsi da duka waɗannan aƙidin ka dawo ka bi aƙida ta daidai ta sunna shi kenan ka kubuta sai Allah madaukakin sarki ya baka lada akan abin da kai ku ji yan uwa idan mutum yana kan bata yayi ta bautar Allah akan bata sai Allah ya masa gamdakatar ya shiru Allah ba zai bata aikin sa aikin da ya da Allah zai ba shi lada su biyu so biyu zai ba shi so biyu zai ba shi lada يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم idan mutum yana kan wata bata zatansa daidai yake ya ta bauta ya ta aikin alkhairi da tsammanin sa aikin alkhairi yake to idan ya watsi da wannan ya zo ya tuba to sai Allah subhanahu wata'ala ba zai bata wancan aikin nasa ba sai a bashi lada guda biyu shi yasa ba yahude da kiristan da ya musulunta lada biyu za a bashi zatansa da yake yahudanci ai daidai yake kai ko to yanzu ya shigo daidai musulunci sai a bashi ladan to daga Allah shi ya tattabo Allah ya kara mana fahimta Allah ya tsare mana aqidar mu Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga talalatiya ya ba mu zaman lafiya a kasar mu kuma ya kara ma musulunci daukaka ya taimaki addinin musulunci da musulmai a duk inda suke ya tsare su daga shiga cikin wahala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه